بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci barka da wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 17 ga watan rabi'ul akhir shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 20 ga watan oktoba na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na masjidu muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma wanda ke karkashin markazul wa'il islami a nan garin zaria a nigeria inda kamar yadda aka alkawarta za mu yi daura takaitacciya a cikin waɗannan ayoyi masu albarka na cikin suratu al-kahf kissar annabi Musa da al-Khidir daga aya ta 60 kenan zuwa aya ta 82 insha Allah kafin mu tafi zuwa ga tattaunawa a tattakaice game da waɗannan ayoyi masu albarka alarma zai karanta mana wato waɗannan ayoyi don samun tabarrakin wato wannan karatu na alkurani a karon kallafi sai ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا جَاءَ فَلَمَّا جَاوَزَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا سبحان الله فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء ‘yan uwa masu albarka wannan su ne tilawar waɗannan ayoyi masu albarka daga bakin alarama namu mai albarka Allah ya saka mashi alkhairi ya karanta da riwayar warshe so ni kuma ban iya warshi ba magana ta gaskiya Allah ya saka da alkhairi wannan kisa da zamu mata dauraya ko fashin baki ɗaya ce daga cikin kisoshin alkur'ani mai girma wanda aka ambata a daidai wannan waje cikin suratul kahfi in za mu iya tunawa wannan sura ta sauka ne asali don bayar da amsa akan wasu tambayoyi wanda aka samu haɗaka tsakanin kafiran makka da su da yahudawan madina kafiran makka suka tafi neman wato kama a ce neman satan amsa a gun yahudawa cewa ku kuna da littafi kuma za ku iya ba mu mafita da za mu ƙura muhammadu wanda muke faɗa na cewa bokanci ne sihiri ne inna ma yu'allimuhu bashar in huwa illa sihirin da ire-iren wannan magan da suke faɗa na jahilai sun fahimci a cikinsu ma masu hankalinsu ba su yadda ba saboda suna so a ba su shubuha wadda take da alaƙa da ilimi wadanda suka zo suka faɗe ta za su rikita kan musulmai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasa ba su amsa shine yahudawa suka ba su bayani cewa to kuje ku mai tambayoyi guda uku ku tambaye shi game da ar-ruh ku tambaye shi game da kissan ashabul kafi ku tambaye shi kuma game da zulqarnain wannan sune tambayoyi da suka ce suka ce in dai annabi ne to zai bada amsoshi in ko ya kasa to an kure shi kenan za mu ga cewa sai aka saka ita wannan kissa ta ta ta ta ta annabi Musa da Khidir tsakankanin wato waɗancan kisoshi bayan an ambaci ruhi an ambaci ashabul kafi kafa ambaci zulqarnain sai kuma aka ambaci wannan kissa malamai suna ganin saka ta da aka yi a wajen duk da ita ba a tambaya game da ita ba yana nuni zuwa ga cewa ina ma da a ce tambayoyin da za ku dinga yi wanda za su muku amfani ne kamar wannan kissar kamar ka ce ita kissar wato Allah Musa da Khadir a cikin kisoshin tafi sauran fa'ida abinda Allah yake musu ishara ke domin kaga wajen ruhi ba ma ba su amsa cikakkiya ba cewa akai qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila an musu tankiya ne cewa ilimin su bai kai su gane ba ilimin wani mutum bai kai ya gane ba so haka wannan kisa malamai suna ganin a cikin kisoshin da suratul kafi take dauke da su to tana kan gaba wajen yawan fa'idoji da kuma fin dacewa da kai tambaya a kan tafiye da sauran wannan malamai ne suka yi wannan istinbatsin saboda haka muka ga dacewar mu ɗauke ta a matsayin kamar wato namuzaj abun gwaji game da yadda ake mu'amalanta kisoshin alkur'ani da kuma yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen kwakuduba da zaƙule-zaƙulen matsaloli a ciki wannan kamar wani mubadara ne wato wani kokari ne na dawo da hankulanmu zuwa ga kullum abin da ake faɗi cewa ilmomin da muke bukata don fahimta addini da rayuwa da gyaran tarbiyya da sanin makamar abin da za mu rayu a kansa duk suna nan a cikin alkur'ani mai girma idan mun ba da muhimmanci wajen karanta shi da tadabburi a cikinsa abin da Allah ya mana umarni da kuma aiki da shi abinda Allah madaukakin sarki ya sa ya aiko alqur'ani shine dan a karanta a haddace a yi tadabburi a yi aiki da shi a yada ilmominsa ba wai irin yadda yanzu muka dauka ba kamar yadda wani cikin tabi'a yake cewa an sauka da alqur'ani dan a yi aiki da shi sai mutane suka dauki karanta shi a matsayin aikin su suka takaito akan karantawa kawai to wannan takaito akan karantawa kawai ba ta farki ne madaidaici ba saboda haka ga littafi nan dan kankani wata ƴar risala wanda kowa yana da ita a hannun shi insha Allah mai suna waqafatun wa ta'ammulat fawaid mustanbata min qissati Musa wal Khadir wannan dan littafi shi da mai amfani da shi wajen bibiyan waɗannan mas'aloli insha Allah ubangiji Allah ya ba mu dacewa za mu tsallake muqaddima za mu tashi daga inda kawai yake cewa al-qissatu kama waradat fil qur'an wannan kissa ga ta kamar ta zuwa cikin alkur'ani mai girma abinda za mu yi a wannan matakin shine bari mu yi tarjamar ayoyin a gurguje sai mu tsallaka kuma zuwa kissar kamar ta zuwa cikin ɗaya daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za mu zo magana akan shi Allah ya ce wa id qala Musa li fatahu kuma ka ambata musu lokacin da annabi Musa ya ce ma yaransa la abrahu ba zan dakata ba hatta abluga majma'al baharaini har sai na kai mahadar kogunan nan guda biyu wato mahadar kanatu suwais ko da khalij wato mahadar kogi fari da ja kenan au amdiya hukuman ko kuma in ta tafiya tsawon shekaru shekaru 70 ko 80 bisa fasarar malamai falamma balaga majma'a bainihima yayin da shi annabi Musa da wannan yaro nashi suka isa mahaɗar kogunan guda biyu na siyahutahuma sai suka manta kifinsu fattakhadha sabilahu fil bahr sai kifin ya kama hanya zuwa cikin teku saraba kamar yana shiga ɗaki na ƙarƙashin ƙasa falamma jawaza yayin da suka wuce wannan wurin da suka manta kifin qala li fatahu sai annabi Musa gari ya waye sai ya ce ma yaron nashi atina gada ana dauko mana abin karin kumallon mu karya laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala da ni yasu a wannan tafiya ta mu qala sai yaron ya ce masa ara'aita ka koga id awa id awaina ila sakharati yayin da muka fake a karkashin dan dutsen nan fa inni nasitul huta to lalle na manta kifin nan wama ansanihu illa shaytanu an azkura babu abin da ya mantar da ni shi face shedan shi hana ni in tuna shi wattakhadha sabilahu kuma sai kifin ya kama hanyar sa fil bahri zuwa cikin teku ajaban cikin abu na ban mamaki qala sai Musa ya ce masa zalika ma kunna nabgi a aha yo ai abinda muke fata kenan nabgi ne naka ko fartadda ala atharihima sai suka yi kwana suna bin sawunsu kasasa suna neman sawunsu da suka wuce fa wajada abdan min ibadina da suka iso inda suka manta kifin sai suka samu wani bawa cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar shi wani ilimi daga gare mu qala lahu musa sai musa ya ce ma wannan bawan Allah hal attabi'uka shin zai yiwu in bika ala an tu'allimani arama ya karanta da karatun shi na warshu an tu'allimani da isbatul ya'i ko mimma ullimta rushida ka sanashe ni daga abinda aka sanashe ka na shari'a qala sai mutumin yace innaka lalle kai Musa lan tastati'a da dai ba za ka iya mai sabara hakuri tare da ni ba wa kaifa tasbiru to yaya za ka ka iya hakuri ala ma lam tuhib bihi khubra akan abinda baka da masaniya akai qala sai Musa ya ce masa satajiduni insha Allahu sabiran da sannu zaka same ni da izinin Allah mai haƙuri wala a'silaka amra ba zan saba maka umarni ba qala sai ya ce masa fa inittaba'atani to idan ka bi ni fala tasalni abu aran ma ya karanta fala tasalanni ko kar ka sake ka tambaye ni an shay'in akan kome hatta uhditha laka minhu dhikra sai na gaya maka bayani daga gari akan shi qala afwan fantalaka sai suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har suka hau kan wani jirgin ruwa kharaqaha sai wannan mutumi ya fasa jirgin qala sai Musa ya ce masa akharaqta hali tubriqa ahlaha yanzu nan ka fasa musu jirgi dan su lime a cikin ruwa ana karantawa li yagrika wanne ne wanne ne yagrika rama na jin ba war shi bace ko li yagrika ahluha ahla sai ga ma li yagrika ahluha kenan ga karanta da yagrika sai kuma ahluha marfu ala alfa'iliya ko laqad ji'ta haqiqa ka zakke da shay'an imra mummunan al'amari qala sai ya ce masa alam aqul laka ashe ba na gaya maka ba innaka lan tastati'a ma iya sabara cewa kai ba zaka iya hakuri ba ma iya nemo aran qala sai sake ce mishi la tu'akhidni bima nasitu kar ka kama ni da abinda na manta wala turhiqni min amri usra kuma karka danno mini matsala mai nauyi da bazan iya dauka ba fantalaka sai suka sake ci gaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman sai suka gamu da wani ɗan yaro faƙatalahu sai mutumin nan ya kashe yaron ƙala sai musa ya ce da shi a ƙatalta nafsan zakiyatan wa zakiyatan inda ƙari ina ko za ka kashe rai zakiyatan wadda take mai lafiyayyar zuciya da gaira nafsin ko ba tare da ya kashe kowa ba laqad jita shay'an nukra hakika ka aikata abu wanda yake abin kyama qala sai wannan mutum yace alam aqul laka ashe ba na gaya maka ba innaka lam lan tastati'a ma iya sabara cewa ba ka iya hakuri da ni ba qala Musa yace masa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni in na ƙara tambaya akan wani abu bayan waccan nan tambayar fala tusahibni to karka cigaba tafiya tare da ni kad a laqita minni kad balagta minni min ladunni uzra ko eh min ladunni kai naka min menene min ladunni da tasiri ko ba shadda uzra uzrin da ka bani ya cika fanzalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istatama ahlaha sai suka sake tafiya suka zo wani gari suka nemi a basu abin kalaci fa abau an yudayyifuhuma suka ki basu masaukin bako wa wajada fiha jidaran sai kuma suka ga wani bango a cikin garin yuridu an yanqadda yana gabda ya warware ya fadi fa aqama sai mutumin nan ya mai da bangon nan ya musu gyara ya gyara shi qala sai ya ce laushi ita lattakhasta alaihi ajra wannan aikin da kai inda kaso sai ka ce a biya ka qala sai mutumin ya ce hadha firaqu baini wa bainik wannan shine rabuwata da kai sa unabbi'uka bi ta'wili amma zan baka labarin fassarar malam tastati alaihi sabra abubuwan da ka kasa hakuri din nan amma safinatu kaga dai jirgin ruwan nan fakanat limasakina ta kasance mallakar wasu talakawa ne ya'maluna fil bahri waɗanda suke aikin wato safara aikin transport akan teku fa aradtu an aibaha sai ne nufin in lalata jirgin wa kana wara'ahum malikun saboda a bayansu akwai wani sarki ya akudu kulla safinatin ghasba duk in ya ga jirgin ruwa mai kyau sai ya kwace wa ammal gulamu shi ko yaron nan da ka gana kashe fa kana abawahu mu'minaini iyayensa mutanen kirki ne masu imani fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra mun ji tsoron kar ya girma a kafirci ya zo ya sa musu wahala da kafirci fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka so ubangijinsu ya canza musu khairan minhu mafi alkhairi fiye da shi zakatan wajen tsarkin zuciya wa aqraba ruhma kuma mafi kusa da ya tausaya ma iyayen wa amman jidaru shi ko wannan katanga fa kana li gulamaini mallakan wasu yara ne guda biyu yatimaini marayu fil madinati a wancan gari na marowata wa kana tahtahu kanzul lahum a ƙasan shi akwai wata taska ta arziki da ubansu ya bar musu wa kana abuhu ma saliha baban nasu ya kasance lokacin rayuwarsa mutumin kirki ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangijinka ya so a ce su kai girman su wa yastakhrija kanzahuma kuma su iya fitar da arzikin su rahmatan min rabbik wannan tausayi ne daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri ba da kaina nayi ba zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra ce masa wannan shine fassarar abinda ka kasa yin hakuri akan sa wannan tarjuma kenan ta Hausa game da waɗannan ayoyi sai yace warawal bukhari wa muslim fi sahihayhima an sa'id ibn jubair qala qultu li ibn abbas inna nawfal al-bakali yaz'um anna musa sahibal khadiri laysa huwa musa sahiba bani isra'ila wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai mun takaito akan ambatansu saboda wadatuwa da haka akwai riwaya wanda za a ambaci wani sashe nata a wasu wurare riwayan sahabi Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu wanda tana cikin Bukhari ita ma da Muslim da sauran littafai Imam Bukhari ya maimaita ta ma ita fiye da wannan ya ambace ta a wurare kusan guda takwas irin yadda yake tsatsagawa ya yagi nan ya yagi can ya tafsir da fiqhu mabambanta so wannan riwaya ita ta ibnu abbasin ta zo a dunkule a wuri ɗaya haka sauraka aka ga dacewar a ambaci ta anan a duk da ita ma waccan din tana da fa'idojin da ma wannan ba ba ta da su al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga sa'id dan jubair malamin cikin tabi'ai daga makarantar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma cewa Naufu wani mutum mai suna Naufu al-Bakali ya kasance yana cewa Musa wanda aka bada labarin shi cewa ya gamu da Khadiru to ba shine Musa annabin nan na banu Isra'ila da ya gwagwarmaya da Fir'auna ba wai wani Musa ne can daban suna ne kawai ya iri daya faqala ibn Abbasin sai ibn Abbasin yace kazaba aduwwul lahi kuskure ya fada ba daidai bane makiyin Allah ne a wannan magana da yi haddathani Ubay ibn Ka'ab annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ibn Abbasin din dama daga Ubay din ya ji ko to da haka ana danganta ta zuwa ga musnadin Abdullahi dan Abbas ana kuma iya danganta ta ga musnadin Ka'ab wanda shine mafi inganci dangantawa ga musnadin Ka'ab kamar yadda zaka gani a cikin wato al-atraf ta Mizzi yace sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yaji annabi yana cewa alaihi salatu wassalam inna Musa qama khatiban fi bani Isra'ila fasu'ila ayyun nasi a'lamu faqala ana wata rana annabi Musa bayan an gama dugagwar mai da za a yi an halakar da fir'auna gari ya yi lafiya ana ta wa'azi ana ta karantarwa banu isra'ila sun samu wato an sakan musu mara annabi musa ya zo yana wa'azi yana cikin wannan wa'azi sai karatu ya karatu sai wani mai tambaya ya tambaye shi ce algafata mala ya annabin allah musa wane ne ya fi kowa ilimi a bayan ƙasa faƙala ana sai Allah Musa ya ga shi annabin Allah ne Allah yana magana da shi Allah yana mushi wahayi sai ya ce babu wanda ya kai ni ilimi a bayan ƙasa fa'ataballahu alaihi sai Allah ya zarge shi akan wannan magana da yayi idh lam yurda ilma ilaihi yankon ya ce Allah ne yafi kowa ilimi ko kuma ban san wane ne ba wanda yafi kowa ilimi cikin bayan Allah ba fa auhallahu ilaihi inna li 'abdan bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka sai Allah ya mishi wahayi ya ce to akwai wani bawa na yana mahadar kogunan nan guda biyu lalle shi yafi ka ilimi yana da wani ilimin da baka da shi qala musa ya rab fa kayfa li bihi na musa ya ce to ya Allah ya ya zan yi in kai ga wannan bawa naka in samu ƙarin ilimi daga gare shi qala sai Allah ya ce mishi ta'khudhu ma'aka hutan fataj'alahu fataj'aluhu fi miktalin fahaifu ma faƙattar huta fahuwa samma ce ka samu kifi ka saka shi a cikin burgani cikin jaka ta matafiyi sai ka kama hanya ka buri kaza duk inda ka je ka nemi kifin nan cikin jakarka baka gan shi ba da wannan mutumin yana kusa da wannan wajen fahuwa samma yana nan a wajen fa akhadha hutan faj'alahu fi miktarin sai ya dauki kifi ya sanya a cikin burgamunsa thumma talaqa wa talaqa ma'ahu bi fatahu yusha'u bini Yusha ibn Nun sai suka tafi tare da wannan ɗalibi nasa mai suna Yusha'u ibn Nun hatta idza ata sakhrata wada'a ru'usahuma fanama suka tafiya tsawon wuni dare yayi sai suka samu wani dan falalan dutse sai suka daura kansu suka kwanta za su dan rinsa fanama sai suka yi bacci wa tarba al-hutu fil miktabi wannan kifi yana cikin jaka sai ruwa ruwan danshin ruwan teku da yake kaiwa ya kawo sai ya taba shi wanda kifi ne kuma wanda an riga an gasa shi an sa mishi gishiri kawai ci ake yi busasshen kifi kamar yadda ake ma kilishi misali ko yadda ake ma irin kifi da ake nadewa dinnan catfish wato wanda kawai daga an dauka sai ci amma da ruwan teku ya taba shi kawai sai ya motsa kamar an saka mishi batir sai ya motsa haka fattaraba sai ya wattaraba alhutu fil miktari fa kharaja minhu sai fito salin alin daga cikin wannan jaka shi yushau yana kallon kibin fasaqata fil bahri kawai sai kogi ya dare yayi kamar an tona rami wanda wani abu zai iya shiga kamar miciji ko bera ko gafiya kawai sai ya shige cikin wannan rami na cikin ruwa fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ya shige kaman yanda dabba mai bin rami take shiga rami karkashin kasa wa amsaka Allahu anil huti jiryata alma Allah ya tsayawa da kifin jujjuyawar ruwa fasara alaihi mithla taqi sai ruwan ya tsaya kamar an yi katanga falon mastai kada na siya sahibuhu an yi kumira hundu da nan musa ya farka sai shi yusha'u ya manta bai gaya masa ba bai tashe shi ba saboda yana bacci sannan kuma ya tashi ya manta bai gaya masa ba fantalaka baqiyata yawmihima wa laylatahuma hatta idza kana fil ghadi suka ci gaba tafiya tsawon wuni da kuma dare har gari ya waye qala da gari ya waye qala musa li fatahu sai musa ya ce mu yusha'u atina gada'an kawo mana abin karyawan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala da ni'yasu a wannan tafiya قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر الله به kuma annabi Musa bai fara ma jin gajiya ba sai da ya wuce sai daga inda suka taso da baccin nan zuwa wannan zangon amma a zangon farko daga sanda suka bar garinsu zuwa inda suka yi bacci bai ma ji gajiya ba bayan wannan gajiyar sai kuma ya zama sun nemi kifin basu gani ba fa qala lahu fatahu sai yaron ya ce masa ara'aita id awayna ila sakharati fa inni nasitul huta yace wallahi ai da muka tsaya muka kebance muka wato samu wajen fakewa gurin dutsen nan ai na manta kifin nan wama ansanihu illa shaytanu an azkura shedan ne ya hana ni in tuna labarin kifin wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba kuma kawai sai naga kifin ya shiga cikin teku bisa abun ban mamaki qala sai ya ce fakana lilhuti saraban sai hutun kifin ya zama abin da ya yi ya samu rami da ya shige wali musa wali fatahu ajaban su kuma sa annabi musa aka basu da mamaki faƙala musa zarika makunna nabgi nabi musa ya ce to ai abin da muke ta nema kenan wato nemi kifin marasa fartadda ala atharihi ma qasasa saboda aka suka juya suna bin sawun junansu qala sai mai ba da labari ya ce raja'a ya kusa ne a tsarahuma hatta hattan ta haya ilasakharti suka koma suna bin sawunsu har suka kare a daidai inda falalan dutsen yake fa'iza rajulun shiga wani mutum musajjan sauban ya lullube jikinsa da wani tufa fasallama alaihi musa don musa ya ce mashi assalamu alaik faƙalar khadiru wa anna bi ardika salamu yo ina aminci yake a wannan ƙasa taka qala ana ya kala yace ana Musa yace aini ne Musa qala Musa bani Isra'ila yace kai ne Musa banu Isra'il kaga wannan shine hujjar Ibn Abbas akan cewa lalle Musa ne na banu Isra'il qala na'am yace kwarai ni ne Musa banu Isra'ila ataituka litu'allimani mimma ullimta rushdan nazo ne dan ka koya mini da gaskiya abinda Allah ya sanar shi ka shari'a qala sai ya ce innaka lan tastati'a ma isabara ba za ka iya ba ya kai Musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamanihi la ta'lamuhu anta ina kan wani ilimi da Allah ya sanar shi ni wanda kai baka sani ba wa anta ala ilmin min min ilmi Allah allamaka Allah la a'lamu kai ma kana kan wani ilimi da Allah ya sanar shi ka wanda ni ban sani ba فقال Musa. sai Musa ya ce satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra insha Allah zan yi hakuri ba zan saba wa umarninka ba fa qala lahu al-khidr sai khadir ya ce masa fa in tabatani to daga ka'ida shine in dai haka bi ni fala tasalni an shay'in kar ka sake ka mun tambaya hatta uhdisa laka minhu dhikra duk abinda ka gani kaka tambaye ni sai na gaya maka ga abinda ya shafi bayanin wannan abu fantalaka sai suka tafi yamshiya ne ala sahilil bahari suna tafiya akan gabar teku famarrat safinatun sai ga wani jirgin ruwa fakallamuhum an yahmiluhum suka roke su cewa su dauke su fa'arafu al-khabira sai masu masu jirgin ruwan suka gane halil fahamaluhu suka dauke shi bigairi naulin ba tare da ya biya kuɗi ba suka dauke shi gaban za falamma rakiba fi safinati da aka hau jirgin ruwan lam yafja illa wal khadiru qad qala lawhan min alwahi safina bil qaduri babu abin da ya faru kawai sai kai halidu sai ka dauki wata guduma sai ya buge allo guda wato falanki guda ko falanki guda biyu daga cikin falankayen jirgin ya raunata jirgin ya lalata shi har ruwa ya fara shiga cikin jirgin faƙallahu musa sai musa ya ce ƙaumun hamaluna bai gairi nauyi yanzu mutane su ɗauke mu a jirginsu ba mu biya ko ƙwandala ba a matta ila safinatihim fa kharaqtaha sai kawai ka zo ka huda musu jirgi li tughriqa ahlaha dan ka sa sallime a cikin ruwa laqad ji'ita shay'an imra gaskiya wannan abun bai dace qala sai ce wa Musa alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra ashe ba na ce ma ba za ka yi hakuri da ni ba qala sai annabi Musa ya ce la tu'akhidni bima nasitu wa la tuhikni min amri usra kai hakuri karka kama ni da laifin mantuwa qala ubayyu ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya taliki ya ce wa kanatil ula min musa nisyana da gaske ne ta farkon nan wannan kuskuren na farko daga annabi musa da gaske mantuwa ne qala sai ya ce waja'a usfurun sai ga wani dan tsuntsu ya zo fa waqa'a ala harfi safinati ya sauka akan gefen jirgin ruwan fa naqara fil bahri naqratan ya dan tsotsu ruwa ya caccafi ruwa sau guda faƙala lahu alhadir sai hadir ya ce musa ma ilmi wa ilmuka min ilmin lahi illa mithlu ma na ƙasa hadal usuru min hadal bahar ilimi na da iliminka da duk muke ganin muna da ilimi to ba komai ba ne an kwata da ilimin Allah sai kamar abin da wannan tsuntsu ya ɗan tsotsa daga ruwan tekun nan sun makaraja minas safinati sannan suka sauka an kawo inda za su sauka daga jirgin ruwan fa bainahuma yamshiyani ala sahili suna tafiya a gefen gaba id absara al-khadir gulaman sai khadiru sai yaga wani yaro yal'abu ma al-gilmani yana wasa da yara sa'annin shi fa akhadha al-khadir ra'sahu bi yadihi faqtala'ahu bi yadihi sai kama kan yaron kawai sai ya murda sai ya cire kan wanda aka cire kan tsuntsu faƙatalahu ya kashe shi faƙalahu musa sannan musa ya ce a ƙatalta nafsan zakiyatan a wannan riwaya ta cikin bukhari da irin karatun aramal bi ghairi nafsin ka kashe lafiyayyen rai ba yayi kisa ba laqad ji'ita shay'an nukura haƙiƙa ka zo da zunubi babba ya zo a cikin riwaya imam muslim wadda ke cikin abu dawuda ma da tirmidhi cewa a daidai nan annabi yana cewa algulamun ladhi qatalahu al-khadir tubi'a yawma tubi'a kafira wannan yaron da khadir ya kashe tun asalin kirasa Allah ya halice shi a kafiri ne walau adraka abawaihi da ya girma ya riski wato balaga a la'aharaka abawaihi tughyanan wa kufra da ya wahal da iyayensa saboda kafircinsa da ta'addancinsa Allah ya kyauta qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma isbara ce aina ce maka ba zaka hakuri ba qala wa hadha ashadd min al-ula to wannan fa abin da Annabi Musa ya gani ya mai tsanani ne fiye da dabi na farkon nan yanzu ba mantuwa bane Annabi Musa yana tune amma ya ga laifin da ba zai iya hakuri ya kyale ba ba zai iya hakuri ya kyale ba qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kaga bai ce na manta bane yace to shikenan na sake tambayar ka karka na sake maka tambaya ba sai ka ci gaba da tafiya da ni ba qad balagta min ladunni uzra kai mun iya uzrin da zaka mu fantalaka hatta idza ataya ala qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqad sai suka tafi sai suka je wannan gari na marowata suka nemi a basu masauki ba a basu ba kuma sai suka katanga tana kokarin karyewa ai ma'ilun faƙama alhadiru fa'aƙama sai hadiru ya yi marmaza ya zo ya tare katangan nan da hannunsa ya sa aka kwaɓa ƙasa aka gyara ta faƙala musa ƙaumun annabi musa ya ce waɗannan mutane a tainahun falamutsimuna falamudayifuna mun zo mun tambaye su abinci ba su ba mu ba ba su ba mu wurin kwana ba ƙala laushi ita lattakasta alaihi ajara to kai ma da sai ka ce a baka ladan aikinka qala hadha firaqu bayni wa baynik cito mun gama tafiyar karatun mu ni da kai wannan abubuwan guda biyu na ƙarshe da Annabi Musa ya magana akai duka ba mantuwa bane yana sane kuma duk da shi ma irin haka ya taɓa faruwa da shi Annabi Musa ya taɓa yin kisa ko fa kazahu Musa fa qada alaihi sannan Annabi Musa ya taɓa yin aiki wanda ya kamata a bayan shi lada bai karba ba fasaqa lauma thumma tawalla ila dhil shi ma ya taba yi to amma anan kuma dai ga ana yi sai ka sabu ko me yasa zamu ji insha Allah to sai ya ce qala law shi'ita latakhata alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa baynik ila qawlihi dhalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra zuwa karshen kissar fadin sa cewa wato wannan shine fassara abinda ka kasa hakuri akai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace wadidna law anna musa kana sabara mun so a ce annabi musa ya dan yi hakuri mana hatta ya qussallahu alaina min khabarihima da Allah ya ba mu cikakken labarin ina za a je da ya ce zo mu tafi in an je me zai gani me abubuwan da za su faru amma annabi Musa bai samu halin haka ba Allah bai kaddara ba qala sa'id ibn jubair fa kana ibn abbas yaqra'u ibn abbas yakan karanta wannan labari wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba yaro a cikin qira'arsa yakan karanta kulla safinatin salihatin ghasba wa kana yaqra'u wa amma al-gulamu fa kana kafira wa kana abawahu mu'minaini haka ibnu abbas yake karantawa a qira'arsa wannan ita ce kissar kamar ta zo a cikin wannan hadisi dake cikin bukhari da muslim riwaya ta ibnu abbas daga sahabi ubayy dan ka'ab radiyallahu anil jami' sai ya ce baina yadayil fawaid kafin a kai ga batu game da fa'idojin da ke cikin wannan kisa a faffashe a tafsilance ga wata wato dunkulalliyar kalma. Hadihi kisatun azimatun jiddan wa mali'atun bil'ibaril baligat wa durusun nafi'at wal mawa'idul mu'athirat a kone lamu da aka ƙara nan kucire shi. Al-mu'athirat wannan kisa ce mai girma kwarai da gaske cikin kisoshin Alƙur'ani kuma kisa ce hakikiya ta faru da gaske a yadda ka ji ta dinnan Allah ya bada labari ba ramzi bace ba kuma fiction bace a tana daga cikin kisoshi masu cike da izina da darussa da ababan amfani masu yawa da wa'azuzi qissatu Musa nabiyillahi wa rasulihi wa safihi kisa annabi Musa annabin Allah dinnan manzo zababbe cikin zababban Allah wa mustaba wa kalimi wanda Allah yake magana da shi subhanahu wataala ma abdin min ibadillahi wanda haka ta faru tsakaninsa da wani bawa cikin bayin Allah huwal khadir ana ce masa khadiru wa kad ikhtalafa ulama'u fi nubuwati shi haliru malamai sun yi sabani game da annabtarsa hal huwa nabiyyun aw laysa bi nabi shin annabi ne ko ba annabi ba wal qur'anul karim lam yazid ala wasfihi bi abdin min ibadillahi Allah a cikin alqur'ani abinda ya siffanta shi ya ce wani bawa cikin bayin Allah wa min ahli ilmi man zahaba ila alqawli bi annahu ursila ila qaumihi fastajabu lahu wa nasara hadha alqawl abu alhasan ar-rummani thumma ibn al-jawzi kuma malamai da suka tafi akan cewa annabi ne ko ma manzo ne an aiko shi zuwa ga mutanansa waɗanda wasu mutane ne daban ba banu isra'ila ba wasu daga cikin malamai sun goyi bayan wannan magana kamar abu alhasan ar-rummani da al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi وقال الثعلبي هو نبي على جميع الأقوال الثعلبي a cikin tafsirin sa yace ai annabi ne akan maganganun dukkanin malamai mu'ammarun wanda ya dade a duniya mahjubun anil absar wanda aka hana idan duna ganin sa wai har yanzu ma yana nan a raye wa qala abu hayyan fi tafsiri abu hayyan a cikin albarul muhit yake cewa wa min qablihi ibn atiya kafin abu hayyan ibnu atiya ma ya faɗi wannan magana cewa wal jumhuru ala annahu nabiyyun mafiyan malamai suna ganin annabi ne wa kana ilmuhu ilminsa ma'arifatu bawatini bawatina uhiyat ilaihi Allah ya bashi ilimin wasu sirrori da aka masa wahayi wa ilmu Musa al-hukmu bil-zahir shi kuma annabi Musa Allah ya bashi ilimin hukunci da zahiri ونسب القول بنبوته إلى الأكثرين الفخر الرازي في تفسيره الإمام الفخر الرازي أتكين تفسير سا يا دنگن تشيوا النبي ني إزوا غمالمي ديوا تشيوا سنشي النبي وزنها إلى ذلك أيضا القرطبي في تفسيره هكذا الإمام القرطبي أتكين تفسير سا فقال إندي كي تشيوا والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي wannan ayoyi suna nuna cewa annabin Allah ne saboda irin waɗannan abubuwa da yake yi bai yiwa aikata su sai inda wahayi wa huwa qaul ibn ashur aidan haka ne ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi ma magana sake da malamai da yawa wa amma al-qaul bi annahu waliyun wanda kuma suka ce a ba annabi bane wali ne fa huwa madhhabu jama'atin min as-sufiyya daukacin sufaye eh haka suke faɗi wa huwa mustaniduhum wannan kissar ita ce madogararsu akan mene fi takhrij qawlihim fi tafdil al-wali ala an-nabi ita ce hujjarsu akan cewa ai annabi ma yafi wali falala daga nan suka dauko wannan mummunar fahimta waqad eh fi tafdil al-wali go cewa wali yafi annabi وقد رد عليهم غير واحد من العلماء والمحققين malamai da yawa sun mai musu da martani kamar shi kanshi Imam al-Qurtubi din a cikin tafsirin sa kamar Ibn al-Arabi da makamantansu wa qala bihi Abu Ali ibn Abi Musa min al-Hanabila daga cikin malamai wanda ba ba sufaye ba Ibn Abi Musa shi ma magana sakin wa Abu Bakar ibn al-Ambari fi kitabihi az-Zahir shi ma magana sakin daga cikin sufaye قال أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية كنا يكي تشوى لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا يفعل أكارنا يتي هل روبا النبو بني مو أقوم ممسوفا وليين والنباو الله وهك الماوردي قولا ثالثا وهو أنه ملك من الملائكة يتصور في سوت الأدبيين ماوردي أتكن أدب الدين والدنيا يتي أقول تمغانا ما تأوكو تشوى ملائكة نما yake canza kama ya shigo cikin kamannin mutane ya tayawa abin shi a duniya wa qala abul khattab ibnu dihya ibnu dihya yake cewa la nadri hal huwa malakun aw nabiyyun aw abdun salih kin mu sani ba annabi ne ko mala'ika ko bawan Allah na gari a malaman da suka ce annabi ne mafi girman hujjar su shine waccan magana da aka faɗa da kuma fassara lafazin atainahu rahmatan rahmatan suka ce ai rahama a cikin Qur'ani tana zuwa da ma'anar annabta ahum yaqsimuna rahmata rabbik ai nubuwatahu ko suka ce annabi ne su kuma waɗannan da suka karkata zuwa ga ɗayan zancen kokarin su su bawo wa kansu mafita da za su ta yin maganganu iri daban-daban na rashin daraja idan ka koma littafin tahdhibul asma'i wal lughat na Imam nawawi ya ambaci haka cewa daga nan ne suka ɗauko tarka-tarka iri daban-daban sufaye suke suna ganin shi suna gamuwa da shi ya ma ba su wata falala ya ba su wani fahami ya ba su wani taka ai sai mutum ya je makka ya ce ai sun gamu da shi a dawafi ko sun gamu da shi a mina ko ya je wani gari ya ce ai ya gamu da wani bawan Allah ya ce mai shine khalilu da sauransu duk suna kirkiro irin waɗannan maganganu don su tare maganganunsu na barna Allah ya tsare wa tafsiru zalika fi zahari nadr fi halil khadir idan kana so ka ga bayani dalla dalla game da wannan mas'ala sai kuma littafin al-hafiz ibn hajar al-imam al-hafiz ibn hajar littafi yayin guda mujalladi guda sunan shi kenan az-zahru nadr fi halil khadir labarin annabi halluru ko wali halluru gaba da yana ciki na imam ibn hajar al-asqalani wa ghairihi min kutubut tafsiri wa ummahati kutubut tarikh wa ghairi dhalika min al-masadir koda ma a cikin littafin sa dayan shine al-isaba ita ne sahaba ya masa tarjuma wa qala as-sa'idi abdurrahman ibn nasir sa'idi yake cewa al-abd alladhi laqiyahu laysa nabiyyan bal abdan salihan yace ba annabi bane yadda qur'ani ya kira shi bawa ne na gari da annahu wasafahu bil ubudiyya ya ambace shi yace abdan min ibadina wa zakara minnatallahi alaihi birrahmati wal ilm kuma ya ambaci abinda Allah ya mishi falala na rahamar Allah da ilimi sai ce walam yadhkur risalatahu wala nubuwatahu ba ambaci cewa annabi ne ko manzo ba dukkanin annabawan Allah ana aika su ne zuwa ga al'umma kuma an zuwa faɗan su za a ce an aika su zuwa ga al'umma kaza al'umma kaza al'umma kaza shi ko ba ambaci al'umma da aka aika shi ba saboda haka as-sa'idi yake ganin cewa magana cewa annabi ne ita ce mafi rauni magana cewa wali ne ta fi ƙarfi sai ya ce walau kana nabiyan la zikira zalika kama zakarahu ghayru la zakara zalika kama zakara zakarahu ghayru wannan shine magana Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi a cikin tafsirin sa rahmatullahi alaihi wa ala sa'iril ulama to ina ganin bari mu jabirki anan ko a juya kaset sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah